باب فضل فضل man gada ilal masjidi wa marraha babu da yake magana akan falalan wanda ya sammako zuwa masallaci da wanda ya mareta ai ma'ana ya sammako da marece wanda ya sammako da safe da wanda ya sammako da marece zuwa masallaci kamar na alimam bukari yana so ya nuna mana falalan wanda ya riga zuwa masallaci sawa'un da safe ne ko da yamma wa anhu radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد وراها أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راها النبي صلى الله عليه وسلم يقول duk wanda ya samu ko zuwa masallaci yana ce gada da safe kenan ko guduwan wa ashiyan ko gudu ha shaharun wa rawahu ha shaharun gudu da safe rawa da yamma yawwa wanda ya mako da sassafe zuwa masallaci ko ilal masjidi waraha ko kuma wanda ya maraice zuwa masallaci ma'ana ya riga kowa kenan ko kuma yana daga cikin wanda suka riga kowa zuwa masallaci a abdallahu lahu nuzulahu Allah madaukakin sarki ya tanada masa wato kenan tarbarsa yan ce nuzul shine special entertainment da ake wa bako in bakonka na mutunci da karimci zai zo shi kawai misali a ce gwamna zai zo shi garin nan wani irin abinci kuke zamanin sarkin da mun zai tana ya tanada dan wannan tarbar irin wani abinci shi da ake kiransa wato kenan nuzul dama specifically an yi shi ne dan bako shi ma kuma na dan karamin lokacin da zai zo ya tafi abinsa wanda ba lalle ne da zai zauna wani abin ya ci gaba da abin nan ba ya ci gaba da sustaining ba ana kiran sa wata kenan nuzul na ladina amanu wa nusalati kana lahum jannatu firdausi nuzulan to nan sai ya ce nuzulahu zai tanada masa wato kenan entertainment din sa kaga an jingina entertainment din da shi kenan dama can entitlement din sa ne ma dama ya zo masallaci ya riga kowa to a yi masa wannan karincin din cancancansa ne yawwa to da ka wannan cancancan tasan ya zace nuzulahu za a tanada masa wato kenan minar jannati a gidan aljanna kaga in za a bako zai zo shi akan samu wani guri special da ake saukansa to shi kuma special dinsa shine gidan aljanna aka tanada dan yin wannan tarba ta musamman din tasan kullama gada auraha kullama yana nunin wato kenan istimrar duk lokacin da duk lokacin da kenan ka ga dan ka je sau daya ka yi samako a masallaci sau daya a maka wani entertainment din ba zai hana kuma a maka kuma in ka sake yi ba dan ka je masallaci da yamma ka riga mutane kamar azhar ko la'asar yau ba zai hana kuma gobe ma in kai a sake maka ba kenan zai zama continuous ne shi yasa ce kullama duk lokacin da mutum ya riga mutane zuwa masallaci akwai special entertainment da aka masa kenan haka ne a safiya haka ne a zahar haka ne a al'asar haka ne a sallar magariba haka ne a sallar isha duk lokacin da ka zama daga cikin wanda suke riga zuwa masallaci to zaka samu wannan special entertainment din kaga cikin hadisi akwai kwadaitarwa a wajen zuwa masallaci da wuri ko sabanin yadda yanzu rayuwar mu take ta zo ta gaggawa ba za ka je masallaci ba sai gab da sai da ka shiga kawai za a yi sallah ka fice ka tafi abunka kaga kwata-kwata wannan directly against abin da mu muke yi wato kenan a yau a al'adance ba a zuwa masallaci hatta jima'a sai mutum ya tikintaci sai lokacin da liman ya gama kudu ba kawai shiga sallah za a yaje shaf shaf ya gama da haka ma mutane suka fi son masallacin da ake da wuri ba wai dan komai bane ko dan kudubar bane ko dan me a time din da suke da shi ne kawai ya zama sun yi rawarsa wato kenan a ainihin harkar masallacin tsara da zo gun da ake da wuri su zo lokaci amma kawai calculation da musamman yanzu akwai abin hawa a birane zai calculating zai fita a minti shida ko biyar zai isa masallaci yana isa dama kokarin tashi za a yi a nan ma a minti shida ko biyar an gama ya fita ya kama hanyar ta cigaba da harkarsa saboda an yi na royin din time din da mutum zai ba wa kansa kusanci da Allah madaukakin sarki mutanen da suna sammako sayyid bin musayyib saboda ya sa kasuwancinsa a gefe saboda ya zama kullum yana masallaci shekara 25 ana sallah a masallaci wata rana sai bai zo masallaci ba har sai da wato kenan aka shiga sallah sadaka mutanen da ya samu ta baya-bayan nan sai zama wato kenan sabbin mutane ne ke gari kamar ba 'yan gari ba ne saboda su al'adar su dama sur'anun nasu ne ta baya-baya suke shi kuma al'adar sa kullum yana gaba-gaban masallaci kuma baya fita ko yana a cikin masallacin a nan yake karatunsa a nan yake karantarwarsa in ya fita nan gidansa saboda haka wallah aka ce a wannan lokacin da ya zo sai rika ganin mutane kamar bakwar fuska da baki ne suka shigo kuma na gari saboda su kullum da baya suke fi ko kullum ta gabe yake kuma kullum da wuri za su fita shi ko kullum anan za ta fi a bashi to kaga yanzu ka auna ka gani ina tarihin wayannan mutanen ina kuma sa'id bin musayyib kaga shi din da yawan hakurin din yanzu shine muke karanta tarihinsa muke karanta abubuwan da ya karantar muke karuwa da iliminsa amma sufa yadda suka zo fufu suka tafi haka tarihinsa ya zo fufu ya tafi haka duk abin da sai ya zama sufu ya fita za tarihin sai a tarihin a cikin yanar rududun mutane amma wanda ya tsaya ya bata lokacinsa shi din Allah madaukakin sarki ya bar tarihin sa ya wanzu na tuma kadin wa atharhum mun gane wannan yawa to saboda haka wanda ya sake wa kansa tsari ya ci riba irin wannan to shine kaga kuma masu yin haka daga cikin advantages ɗinsa shine ya fi su zama ya yi nafilfili tunda ya zo a kawataccen lokaci zai yi nafila amma an shiga masallaci ka iso kake da baka da lokacin yin wannan nafilar ta kafin a sallah kuma da an gida kafi ta baka da lokacin yin wannan sannan in yayi nafilar sa yana da lokacin ya karatun alkur'ani ko ya zikiri ko alal akalli ya zanna ya ta'ammuli a rayuwa don wani lokacin ana son ka samu minti goma ko sha biyar ka zauna kawai ba kuma kake kana nazarin yadda rayuwa take ana son kullum ka samu akalla minti goma ko sha biyar kana zane nazari kawai na kake na rayuwa ko ta duniya ko ta lahira to kaga shi yana da awful time da zai yi wannan wallahu a'lam babun idza uqimatis salatu fala salata illa al maktuba babun da yake magana cewa duk lokacin da aka tada iqamar sallah to kar wani ya sallah ma'ana fala salata shine kada wani ya sallah illa al maktuba sai dai wadda take ta farilla sallar farilla ta yanzu wadda ake yanzu kamar alimamin bukari yana nuna mana cewa ana son ya zama jam'i ya zama kwaya ɗaya ne a cikin masallaci banda nafila wani suna sallan barilla kai kana sallan nafila to ba a son wannan illal maktuba an abdullahi bin malik bin buhaina abdullahi bin malik bin buhaina yake cewa rajulun min al-azdi shi abdullahi bin buhaina wani mutum ne cikin kabilan azdawa kabila ne ana kiransa al'azd anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum wa kad uqimati salatu alhali har an tada iqamar sallah sai ya ganshi ya salli raka'ataini yana sallah rak'o'i guda biyu na nafila falamman sarafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la sabihin nasu lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya idar da sallarsa mutane sai duk suka waiwaya kowa ya ca a kansa wani ma ya kallo shi wani ma ya kallo shi ya zama wata kenan ya dauki attention din mutane kenan ko fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa as-subha arba'an as-subha arba'an ko sallar safiya fa raka'a hudu ce ko sallar safiya kake yi a madadin raka'a hudu ko sallar safiya kake yi a raka'a hudu alhali kuma mun san sallar safiya raka'a nawa ne wai ma'ana atu salli subha takadirin sakina atu salli subha arba'an yanzu wato kai sallar safiyar kake mata raka'a hudu yanzu wato kai sallar safiyar ne kake mata raka'a hudu a hankali ta kamar me yake nufi kamar mai ji daɗin abin da ya yi kenan ko duk da bai ce masa wannan abin da ya taɓa ce ba bai abin ba amma dai sai haƙƙin maganar ta nuna kamar ba haka ya kamata ba saboda yin sallar safiya muke yi ita kuma sallar safiya raka'a biyu ake yin ta kuma kai muka kai raka'a hudu saboda haka wato kenan kamar yana hani ne cewa in za a yi sallar ta farilla an ta da kama ba a san mutum ya yi wani ta nafila a gefe kamar yadda ba a san mutum ya wata nafila a gefe za a so kuma ya wata farilla a gefe yau nan muna yi sallar a zahar can ma wasu suna a zahar nan jam'i can jam'i nan jam'i can jam'i shi ma ba a so an fi so in mutane sun fara jam'i a jira su idar su koma su kauce sai wa'ancan su masu zo su nasu jami idan laruri ya zo da haka idan laruri ya zo da haka sai dai yanzu zamaninmu da yake na gaggawa ne kowa a gaggauce ke wani lokaci za ka ga a masallaci ɗaya musamman irin masallacin gidan mai wurin matafiya ko kuma masallaci na makarantu ko kuma guraren da aka samu bambancin fahimta tsakanin masu sallan da yawa sai ka samu a lokaci ɗaya ana jam'i biyu a masallaci ɗaya wadda kuma alama ne na rabuwan kan musulmi ko kaga ba zai zama daidai ba don ba cigaba ne a musulmi ba sannan kuma alama ne na rashin yarda na rashin yarda sannan alama ne na rashin hakuri ko a tafiya kuke ai sallar ita ce aula ne kuna tafiya na kan wata ta faɗi kan ba kowa lahira zai tafi me zai amfani ku gaggawa ce za ta amfani ku ko kuma sallar da ya kamata a ce ku jira wa'annan din su gama a azhar suke kula asar za ku yi ko to ku jira su su gama in sun gama sai kuma ku yi taku wa'in su ma su zo su su ma kun gama ku yi tasu kowa ya hakuri da dan uwansa ya fi nuna tsarin ya fi nuna alaman tsari a cikin al'ummar musulmi amma raba wato ganin abin nan na ga masallacin da aka raba shi wayannan suna sallah ciki wannan suna sallah a baranda a lokaci ɗaya kuma sallan mangariba ake yi limamin nan yana karatu a bayyane limamin baranda yana karatu a bayyane kuma kullum haka ne asuba haka la'asar haka mangariba haka isha haka kullum haka ranar juma'a ne kadai su wayannan za su fita masallacin na baranda sai su dawo su yi juma'a su kuma su hau kan mimbari su yi juma'a mun sun tafi ko sai su koma baranda sai rana ta su dawo su shiga cikin masallaci to kaga duk dai alama ne na faduwar al'ummar musulmi baya nuna alkhairi
wannan garin na akwai masallacin da suke azahar biyu
ko yansu su shiga su yi wasu su yi
magaruba tare ta ma ba ko isha ne da asuba ba a yi ko kuma dai har isha masu na yi amma dai azahar ɗin ta zo tare ake ko amma kuma azahar ba za a yi ba tare ba akwai wanda su sai karfe ɗaya za su yi sun yadda karfe ɗaya ga kowanne su ko sun ce kwata kwata ba zai sala karfe ɗaya mutum ɗaya ne to da haka in na ɗaya in za ka yi na ɗaya su zo su yi su tafi sannan kuma in la ba wanda zai hakuri da ba wani wanda zai iya tare da cewa kuma tsakanin akwai masallacin da suke yi karfe ɗaya in su da su masu karfe ɗaya su tafi wancan masallacin eh. to kaga duka wani abubuwa ne abubuwa ne kas- kanana wanda ya kamata ce mu al'ummar musulmi mun magance shi a addinance idan ba za mu iya magance wa'annan kanana kanana abubuwa mai ta yaya take ganin musulmi za su iya shugabanci a matsayin manya-manyan al'amura abubuwa ne dan kanana kanana kuma da wanda ya sallah karfe ɗayan da wanda ya sallah ɗaya da rabin da wanda ya sallah karfe biyun duk wanne a cikin lokaci babu kuma wanda yake da garantin cewa nasa aka karba na wannan ne ba a karba ba kai Allah so ka na'am ta yanzu hukuma za gana ta zagin ta facebook kasan kasan kasan daga cikin irin tarbiyyar da muke da shi shi din ne shi ne babu da tarbiyya a wajen harkar shugabanci wanda ya fi kowa jahilci zai fi- zai iya zagi a facebook na ko wanda ya fi kowa ilimi a ƙasa wanda ya fi kowa talauci zai fi zai zagi ko wanda ya fi kowa mulki a ƙasa haka ne wanda ya fi kowa rashin arziki zai zagi wanda ya fi kowa kudi a ƙasa saboda haka babu tsari a cikin al- al- al'amarinmu da Allah madaukakin zai kawo mana gyara babu haddul maridi na a yanzu kamar a irin magana da aka yi ta sa'id bin musayyib hmm,
mutanen da suke sahu a baya daga Hmm.
baya biyu uku can hmm, bai ma yana ganin su sabi bai ganin su eh, baya gwada cewa shi daga masallaci sai gida hmm, to ya rayuwarsa abin da ta tafi akai kuma irin wannan kuma baya karban kyautar shugabanni kuma shine abin da yake ba mamaki baya karban kyautar Ta yaya shugabanni aka gudanar da rayuwa yawa yana da yadda yake gudanar da kasuwancinsa akwai almajirinsa wanda yake dauki dauki dauniyar yi masa kasuwanci da kudinsa yana suna raba riban shi yana taimakon kansa yana kuma taimakon malam shi ya dauki dauniyan wannan zai je kasuwanci komai da komai shi kuma malam da yake rayuwar ba ta sai ya yi kaza ba ne just kawai abu na larurin bukatar rayuwa ne to haka ko shugabanni sun kawo kyauta baya bayar- baya karba baya haka yake zaune haka Allah madaukakin sarki ya yi shi Eh, yana da taka tsantsan ko bai bai kallafa yanzu misali akwai lokacin da da da dan gidan khalifa ko dan gidan abdulmalik bin walid na walid dan gidan walid din ya nemi yarsa ta cikinsa kaga ya kamata a ce ci gaba ne a ce shi khalifa na al'ummar musulmi ne dan sa yake son yarka wanda akwai potentiality na zaman sa khalifa wata rana ya hana yana tunani ya zai a cikin ɗalibansa sai wani matarsa ta mutu kwana uku bai gaishe ba da nan da ya zo gurin karatu ya ce ya ban ganka ba kace ai iyali na ce mace ai ya Allah zai Allah ya baka mai alheri bayan kwana kada shi kiran sai ta rubuta ce to na daura aure a yata wance da wani bayan sallan mangariba ya shiga ina uwar ta yarinya ina yarinya to ana mata aure da wani ya kama hannunta suka tafi gongon gongon gongon kwankwasa kofa ya fito karmakallahu lafiya ce ga matar ka an daura maka aure ya miƙa masa ita ya tafiyansa babu kayan lefe bai nemi kuma kuma ya gidansa ba kawai ta haka sai mahaifiyarsa ne da ta ji labari ta ce ta ce masa yayi hakuri a sa ta a gidan makwabta aka zo aka gyara gidan aka gyara gidan aka gyara gidan tukuna sannan aka kawo ta haka kaga bai nuna komai kansa a kansa na rayuwa ba ba sai ya mata kaza da kaza da kaza ba shi ko baya bukatan sai an masa kaza da kaza da kaza da kaza sai ka dauki rayuwar very simple ta haka simple kasuwanci zai iya tafiyar da rayuwarsa babu haddul maridi haka ne an yashhad al jama'ata babun da yake magana akan wato kenan haddin mutum mara lafiya shine ya je sallan jami'i ya je sallan jami'i ko mara lafiya ana so ya je sallan jami'i an aisha radiyallahu an- anha qalat lamma marida rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maradahu alladhi mata fihi na na aisha Allah ya dadaita take cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi rashin lafiyarsa wanda ya mutu a cikin sa ko fa hadarati salatu sai ga lokacin sallah ya halarto fa uzina sai aka kira sallah din fa kala sai yake cewa murru ababakarin falisalli bin nas ku ce abubakar ya je ma mutane sallah ma'ana ku ce ina umurtan abubakar ya je ma mutane sallah ni muhammadu sallallahu alaihi wasallam bari ya fito a masallaci ba kenan akwai iyaka haddin da mutum yake iya kaiwa na rashin lafiya wanda zai iya hana shi ma zuwa har masallaci ma tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya kai wannan matsayin a rashin lafiya ce ku ce Abubakar imam mutane limanci mana ba zan iya fitowa ba kenan ko fakila lahu sai aka ce masa inna ababakarin rajulun asifun tab ina ai abubakar dinnan da kake ganin sa kake cewa ya je ya wuce imam mutane sallah ai mutum ne wato kenan mai tsananin bakin ciki wato yana da rauni abu kaɗan zai dame shi ya kiririta shi iza kama fi makamika inda ya zo ya tsaya a matsayinka ya ga yau ba kai ne kake sallah ba shi ne ya wuce sallah rikicewa zai yi yana da damuwa sosai akan al'amarinka ba damuwa ta hayaniyar duniya nake nufi ba mun gane wannan saboda inda ya zo ya tsaya a matsayinka lan yastati wallahi ba zai iya an yi sallabin nasu ya ma mutane limanci ba ba zai iya ba ya gaba kai ne kake limanci ba ina ba ai ba zai iya ba sai kyale mutane daga baya ya ce wa ada sai ya sake maimaita ya ce mun ru'a babakarin falisar libin nas jama'a ku je ku umarci abubakar ku ce ma mutane limanci kawai ma mutane sallah fa adu lahu sai ka sake maimaita masa wannan magana ana ai bakar ba zai iya tsaya ai ma mutane limanci in ya tsaya ba zai iya hakuri ba kuka zai ta yi a mutane ba zai iya hakuri ba fa'ada salisata sai ya sake maimaita na uku ya ce na ce ku ce abubakar ya je ma mutane limanci fakala sai ya ce a matansa yake fada fa matan gidan yake fada musamman ma ita kanta da na aisha ne sai ce inna kunna sawahibu yusufa muru ababakar falisalli bin nasi ya ce lallai ku dinnan wato kidan ku ne sahiban annabi yusufa wai abinda ake nufi ya kamanta su ne ko da wato kenan bayyana sabanin abin da ke badini suna bayyana abin da ke sabanin badin wato kenan ma'ana ba ku fahimci abu ba sai taurin kai a cikin lamari na ce muku faɗa kuka ku je ku faɗa mana na ruwanku ko kuna kallon zahiri ne ni kuma Allah madaukakin sarki ya sanar da ni abin da ba ku sani ba don haka abubakar nake so yi ma mutane limanci su yanzu idan su abin da yake kallo kawai shine wucewansa gaba ya ba mutane sallan azhar ko la'asar ko mangarba ko isha shi kuma abin da yake kallo shugabancin al'umma yana so ya haska abubakar a shugabancin al'umma idan sayyidina abubakar zai wuce a shugabancin al'umma a addinance to shi ya fi cancanta ya shugabance su kuma a duniyance saboda addini shine gaba da duniya mun bayyanci wannan to yanzu a kan lamarin addinin ku an ce abubakar shine shugaba da haka lamarin duniyan kuma shi kamata wato kenan ya zama shugaba shi kamata ya zama shugaba shi ne sai
kuma mutum ya bayyana abin da ba shi ne yake ba da ba kamar misali yadda ita matar sarki ta yi tsakaninta da annabi yusuf da ta zo sai ta ce shi ne ya neme ta maimakon talfada asalin abin da yake
zai iya dauka zai dauka saboda akwai riwayar da ta nuna cewa ita na na aishan da gangan ta haka ta faɗa kuma da bakinta ta ce na faɗa ne don a jaddada shugabancin babana a abubakar zai kuka kaza kaza kaza ku ce shi ne a'a abubakar kai hakuri kaza kaza ku ce shine kaga kenan ta creating situation waya by annabi sallallahu alaihi wasallam ya jaddada cewa lalle abubakar din ne kaga ta toshe kofa ta rikici mun gane wannan yawa saboda haka zai ya daukan wannan yadda kake faɗa ta toshe ka faɗa ma da bakinta ta ce na faɗa ne saboda ya jaddada wa mutane su san cewa waye ya kamata ya zama khalifa bayansa saboda haka fa karaja abubakar fa salla sai sayyidina abubakar ya fito kuma sai ma mutane sallan kaga kenan yanzu yanda annabi sallallahu alaihi wasallam gani zai iya rikewa ya iya rikewa saboda wancan magana ce zai kukan kuma da matan suka bada kenan kaga abin da matan suka bada ba shine yafi zama aula ba fawajada nabiyya sallallahu alaihi wasallam min nafsihi kiffatan da aka ce sayyidina abubakar ya fita ya je ya yi ma mutane limanci annabi sallallahu alaihi wasallam sai samu sauki a cikin zuciyarsa sai ma'ana sai ji damuwa ta ragu masa kirjinsa ya bude ya ji daɗi a rayuwarsa fakaraja yuhada bainar rajulain sai ya fito ana taitayensa tsakanin mutane guda biyu a masa irin yadda 'yan agaji suke yi dinnan wannan tana wannan tana wanda ya sa hannun sai a kafadan sai idan wannan da sa sana ka suna tafi da shi suna yana jan kafa dai ana dan tuttura tuttura haka ne dai suka tafi da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ka anni anzuru rijlaihi yaquttani al-arda in ji mai riwaya ko wai mai riwaya nana Aisha tace yanzu haka da nake muku magana nan kamar ina kallon kafofinsa guda biyu lokacin da suke zane a kasa tunda suka ai daga shi suka yi wannan ya kama shi ta kafa ya daga shi wacce ya kama shi ta kafa ya daga shi suna tafe da shi haka kaga ba zai iya takawa ba da haka kafofinsa guda biyu suna jan kasa ne li haka kuma kaga lokacin babu kwalta ko sadaka ya shi ne da haka suna zane wato kenan a kasa min alwaja'i saboda tsananin rashin lafiyar da yake tare da shi ba zai iya takawa ba fara da abubakar an ya ta'akkara to da aka jawo shi aka taho da shi haka aka kawo shi har cikin masallaci tunda ai ga kofar shigowansa ko yau mutane gashi sun yi sahu ga abubakar a nan gurin zai limanci shi kuma an shigo da shi ta nan ko to sai abubakar sai nufin zai komo baya ya shiga sahu duk da ya ga taitayo shi aka yi fa'ara da abubakar an ayyata akhar an sai na abubakar sai so ya koma baya ya ja baya ko fa'auma ilaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amma kanak annabi sallallahu alaihi wasallam sai masa ishara ya ce tsaya a inda kake ya ce masa makanak ko ai tsaya inda kake wanda sai masa haka ima'i ya masa haka ma'ana ya zauna inda yake ya ci gaba da kuma sha'anin limancin da yake din nan mun gane sun ma'urti biki sannan a hakan din sai aka zo da annabi sallallahu alaihi wasallam din hatta jalasa ila jambihi sai da aka zo aka zaunar da shi ta gefen abubakar hidin da miri yana komawa zuwa kan sayidina abubakar ga liman kan ba shine sayyidina abubakar ba sai aka zo aka zanar da shi a gefen liman ko yawa shi din shine abubakar din kenan wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yusalli duk da haka sayyidina abubakar sai yayi tanazuli ya yadda yanzu ba shine liman ba annabi sallallahu alaihi wasallama shine liman tunda da ya zo ko mai guri ya zo ai mai tabirma sai na dai to amma kuma an jama sai zanna inda yake don haka sai zama sayidina annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi musalla a mutane wa abubakar ya salli bi salati shi kuma sayyidina abubakar yana koyi da sallarsa wannan su yi salluna bi salati abi bakare radiyallahu anhu su kuma mutane suna koyi da sallar sayyidina abubakar Allah ya dashi limami nawa kenan eh shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake limanci amma kuma ba zanne yake ba zai iya tashi ba in ya kabbara sai na abubakar sai ya kabbara sai mutane kuma su kabbara da kabbarawa sai na abubakar in ya haka sai sai na abubakar ya ruku in ya haka sai na abubakar ya dago mutane masu dago in ya sunkuya mutane annabi abubakar ya sunkuya so kuma mutane ba sa yi sai abubakar ya yi shi kuma abubakar baya yi sai annabi sallallahu alaihi wasallama wato kenan ya yi to hakan nan aka yi wato kenan wannan sallah din mai wata irin sallah kenan limami biyu ko limami ɗaya wabi riwata a wata riwaya yake cewa jalasa an yi tsari abi bakirin shi annabi sallallahu alaihi wasallam an zaunar da shi wato kenan ta gefen hagunan annabi sallallahu alaihi wasallam ne fa kana abubakar yusalli qa'iman sayyidina abubakar yana salla wato kenan a tsaye annabi sallallahu alaihi wasallam yana salla a zaune ko ya zamu hada shi da wancan hadisin da yake cewa iza sallal imamu qa'iman wa iza salla qa'iman fa sallu qiyaman in in liman zai salla a tsaye kuma ku salla a tsaye idan liman zai salla a zaune kuma ku salla a zaune to amma yanzu suwaye limami su abubakar ta haka abubakar kuma a tsaye ki da haka su a tsaye za su yi sallar su sun yi ruku su yi ruku ya dago su to amma shi waye nasa limami annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a zande yake shi kuma abubakar ya zai tasa sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka tsaya yanda kake don haka shi ma umarni zai bi don haka shi ma haka zai zanna kenan ko dai mu dauki wannan babin laruri da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai iya tashi ya sallar ba ko kuma mu dauke shi a matsayin waqa'ikal ayani waqi aita ne ita kuma kaga waqa'ikal ayan a usulul fiqh la ulum walaha ba a generalization akan wato kenan special occurrences in abu ya zama special occurrence baka generalizing din hukuncin sa akan kowa wato kenan da kowa don haka hukuncin sai tsaya akan wato kenan shi annabi sallallahu alaihi wasallam wato kenan shi kadai kenan wannan hadisi yana karanta da mutum idan mutum bai da lafiya ko da limami ne zai iya hakuri ya sallar sa a gida amma duk da haka idan zai samu wanda zai taito shi kawo shi masallaci haka yafi haka ya fi shi yasa zaka ga a wasu gurare suna dakuwa marasa lafiyarsu su kawo su masallaci su yi sallah su dauke su su mai da su kuma wani danganta ga tarbiyyar gurin da kuma tarbiyyar shi mutumin don wani kace aka dauke shi ma ya ce a kyale shi ko kuma a garin ba a yin haka Allah ji kan sakin katago da a tafo da shi akan wheelchair a doro shi a cikin mota a zo a sauke shi da shi da wheelchair a turo shi wheelchair a zo a zauna da shi a sahu bayan yi sallah da kiwulce a dada a mai da shi a sashi a mota a ja shi a kai shi haka ya kare rayuwarsa amma bai daina zuwa masallaci ba bai daina zuwa masallaci nan nan azare galantana ka je wasu guraren da za ka samu akwai masallatan akwai kujeru musamman na wanda suke da dan matsalar abin nan don sun zo masallacin a dauko musu kujera su zanna su sallar su wata kina a zanna akan kujera wannan yana daga cikin alamomin da suke nuna cewa akwai son sallah a cikin zuciyar mutum inda daga garba da lafiya zai sa a tattaye shi a abinan da sama mun zuka ga duk da ce musanci ya bada uzurin ka amma da mun samu special dan karamin uzuri ma shikenan sai mu utilize din sa amma kaga masu niyya ga gaske ga yadda suke yi duk da zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kwanta da yace abokar yazo zai sallah amma da haka yace a kawo shi aka kawo shi saboda mai ai yace inna ma ju'ila qurrata aini fi salat yawa nutsuwa ta da kwanciyar hankali na da sanyin idanuna ina cikin wato kina a sallata wa anha radiyallahu anha fi riwayatin qalat har yanzu na Aisha ta rawaito wani hadisi a cikin wata riwaya take cewa lamma thaqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam washtadda waj'uhu lokacin da rashin lafiya ya tsanani annabi sallallahu alaihi wasallam radadin ciwo ya yi masa tsanani wato kenan a wannan lokacin rashin lafiyar da bai tashi a jikinsa ba haka ne ista'azana ajwajahu sai tara matansa gaba daya sai ce musu to dan Allah ku yi hakuri zan nemi izinin ku an yi marrada fi baiti cewan ai jinyar tasa a ɗakina da sai a dauke shi a kai shi wani ɗakin a tetaye shi in kwanansa ya kare a tetaye shi a kai shi na in kwanansa ya kare a wani ɗakin a tetaye shi a kai shi wani ɗaki to sai zama sai ya nemi izini specially ce tara su ce masa da Allah kuma izini wannan a tetaye na a kai ne nuna shan wahala abin na a daki daya ai na zamu barkace a dakin Aisha zaka ce to shikenan sai fa fa azinna lahu sai suka masa izini suka ce mun maka izini shikenan sai suka yarda sai aka yi masa wato kenan jinya a wannan lokacin a wannan rashin lafiyar ne kuma wannan waƙiyan da muke faɗa wato kenan ta faru ko wa waƙin hadisi ta kaddama anifan sauran hadisi shine wanda muka karanta yanzu a wannan rashin lafiyar ne wani waƙi ta faru kuma a wannan rashin lafiyar ne kuma ya bar duniya don haka a ɗakin ta ne shi yasa take cewa mata baina hakinati wa zakinati ko yawwa akan cin akan cinyata haka kansa yana cikin cinyata haka ya bar duniyar nan injina na Aisha ya mutu a ɗaki na ya mutu a gabana a hannuna a kan cinyata haka Allah bada kusur zargi ya sai karbi ya karbi nasa a ba haka wani za ka gaya buɗe baki ya ce na na ishe ta mutum ya kirki ya ce Allah sauka babun hali sallil imamu na rashin ingancin yin tiraka? a ba ce bata da inganci amma tuta wacce fuska fahimta saboda ana zagayawa da shi wanda ya nuna cewa masa nuna masa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai da tiraka a lokacin da ya yi musu ila'i a ina yake yana cikin tirakarsa lokacin da ba zuwa ɗakin kowa ɗin yana cikin tirakarsa to da ma ya nuna cewa ya fi dacewa mutum ya rika bin ɗaki ya fita wani a fili amma bukata da harkar aure bukata adalci ne in ka yi tirakarka ya danganta mutum mutum ne akwai wanda shi yana da bukatar daransa saboda yin wasu shigulgulinsa ko yawwa saboda haka hukum wani program dinsa na aikinsa na gwamnati ko na wuridinsa ko sallarsa ko addu'o'insa ko karatunsa na ilimi da zai sauransu bukatansa da macen dan na laruri ne in yana gefe zai fi samun abin nan akwai kuma wanda shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ilimin ba wai makaranta yake zuwa ya karanta ba sai ce sai ya kwana yana nazari in kaga ya kwana to ba nazari yake ba ibada yake da dai sallah da sauransu wallahu a'lam amma dai ban fahimci wannan abin da fahimta a cikin wannan hadisin ba na'am wannan ai babu mu'amala shi kuma abubuwa na mu'amala da ai ko ba kula ke ne ba wani umarni aka samu ana yadda ya hana shi ne aika yadda nake faɗa shi ne kamar da kenan kowa da irin damuwarsa da da abin da yadda ke so ya tafiyar da daransa hal yusalli al-imamu biman hadara wa inda suka zo masallaci liman zai iya sallah da su mun gano kamar me yake karanta da mu yawwa hadisin abdullahi dan abbasin allah maɗaukakin sarki da da shi annahu qataban nasa fi yawmin dhiradin annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ma mutane huduba a masallaci a rana wadda take da tsananin wato kenan cakwabi an yi ruwa gari ya cakube kenan ko shine yawmin dhiradin fa'adhana almu'adhdhin sai umarci mai kiran sallah lamma balaga lokacin da ya isa lamma balaga hayya ala salati lokacin da liman din ladan din yake iso inda ake cewa hayya ala salati hayya ala salati a lokacin sallah kenan ko qala sai yace kulli salatu fir rihali kace kowa ya sallah a cikin tantinsa fa nazara ba'dhum ila ba'dhin sai waɗansu sashensu sai suka kalli sashe ka annahum an karu kama abin bai musu daɗi ba mun gane wannan misali yanzu an yi ruwa gari a cakuɓe da laka mukaddara ce sallar insha ce ko mangaraba an yi ruwa ladan kuma ya kira sallah yanzu mutane 'yan kaɗan ne suka zo masallaci Allahu akbar Allahu akbar shada Allah ila illa Allah shada na rasulullah ya zo hayya ala salati ba yana cewa mutane ku fito a zo sallah ba sai ya ce musu to ya ce musu kowa ya sallah a cikin tantin sa inda yake kamar da ya ce da yake cewa kullu salatu fir rihali kamar ya nuna cewa a tafiya ne idan a tafiya ne sun je za su sauka kowa zai zanna a cikin tantinsa ko kowa ya kawo ne ya kafa tantin sa wani ya kafa tantin sa wani ya kafa tantin sa wani lokaci saboda tsananin zafin rana za a ce as-salatu fi rihali wani lokaci saboda tsananin sanyi a ce as-salatu fi rihal wani lokaci kuma saboda ruwan sama in yayi tsanani da zama misali ana sallah mangariba ko isha a nan lokacin sallah yayi kuma ana ta yanke ruwan sama illa da ya kira sallah sai ta mutane as-salatu fi bayyutikum kowa ya sallah a dakin sa yan wa'anda suka zo cikin masallacin su ne za a yi sallah da su saboda wani lokaci musulunci yakan duba nazarin rayuwa sai ya sassauci a mutane mun gane tunda ai abu ne ya faru yawwa to ya ce jama'a kowa ya sallah a cikin tantinsa to su kuma yan kaɗan na cikin masallacin sai zama ka annahum an karu kama abu mai musu daɗi ba dan me za a faɗi haka a bar mutane mana wanda ya niyya ya zo shi wanda bai niyya zo ba ai lalacin mutane ne kaza kaza kaza musan cewa lokaci baya so sai ya kure ka ba a son ka bibi mutum ka bibi mutum sai ka kure shi ka kama shi inda kofar da zaka buɗa masa buɗa masa me yasa musulunci yace ba a kama mutum da shaidar zina a tabbatar masa da sai an samu shaidu guda hudu kowa kuma aka ce sai ya gan su kaman masayi a cikin kuracen dutse ko ai saboda a sa abin ya wahala ne ba za a faɗa ba saboda once ka tabbatar mai mutum hukuncin zina ka lalata abubuwa da yawa a rayuwarsa da rayuwar 'ya'yansa da jikoki da sauransu haka ne ta musulunci ko da abin ya faru yana son a karanta ta yadda ba za a zubar da kimar wa'yansu ba wani mutum 'yarsa ta taɓa yin cikin shege aka zubar jama'a ba sani ba ta gyaru ta zama mutumiyar kirki ana na ana nan sai wani mutum mutumin kirki sai ya zo zai neme ta da aure uban ya duba ya gani ya ce ta yanzu wannan ba Allah kuma ga yadda ya ga daga ta nan dai ya za ai kuma yana so ya aura kuma kar a ce ya yi cuta kar a ce ya yi zalunci abu ya dame shi ya je sayyidina umar ya ce masa ya amiran mumini da kaji kaji kaji halin yata kuma ga wanda yake neman ta ga kuma yanayin amma gaskiya jama'a ba sun ne bace ka taba faɗa wani ce ban faɗa ba yace na rantsa da Allah da ka faɗa wani sai na zana ka sai na zana ka a ji a ɗaura musu aure kawai Allah ya saka ta abin kai ka tona to sauraka ba a son ka mutan har kokon don haka idan akwai ɗan kofar laruri akan sassauta wa mutane to su mutane sai ba su ji daɗi ba fakala sai ya ce musu ka an kuma an kartum haza kamar ba ku ji daɗin wannan abin da na yi hukuncin cewa muku wai sai sallah a cikin tentin sa ba ko to akwai wanda sai ce ban ji daɗi ba yawwa ina fa za fa alahu man huwa khairu minni ko wannan muna magana akan maganan Abdullahi dan Abbas ne fa yayi wannan umarnin sai ya ce amma abin da na yi dinnan yanzu wanda ya fi na alkhairi a rayuwa ya anin nabiya sallallahu alaihi wasallam yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya aikata haka yanzu kenan magana da muke yi mutane suna tafiya an zo ta a sallah wai suna cikin tambulan din su ga an yi ruwan sama ga tsananin laka da cikwabi da mai abla dan abbas da aka zo hayya ala salat sai ce a cewa mutane kowa ya sallah a dakin sa sai wannan ba su ji daɗi wasu ca kamar ba ku ji daɗi abin da ne ba to a wannan abin da na fi wanda ya fi na alkhairi ma wato kenan ya yi shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam kenan inna azmatun wa inni karitu an ukhrijakum an ukhrijakum yace wannan abin da kuke yi da kuka nuna kamar ba ku ji daɗin abin da na yin ba azama ce a gare ku na sani kuna son mutu ku sabura mutane da su zo mai sallah amma ni abdullahi dan abbasin karitu an uhrijakum ba na son in takura muku ba na son takura muku ku da kuka nan din ba na son takura wanda suke abin da sauran ka ba matsala a irin wayannan special cases din ana iya sassautawa wato kenan mutane mun gane wannan وعن انس رضي الله عنه قال قال رجل من الانصار اني لا استطيع الصلاه معك وكان رجلا دكما فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فضعه إلى منزله فبسط له حسيرا ونضها طرف الحسير فصلى عليه ركعتين فقال رجل من آل جاروت لأنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ضحى قال ma ra'aituhu sallaha illa yawm idh to ana tsammanin Allah da shi yake cewa wani mutum mutumin Madina yace ko wani mutum mutumin Madina yake fada awa ya fada a Anas inni la sadiu an usallima aka ba zai iya yin kullun ne sallah tare da kai ba a bayanka wa kana rajulan dakman Allah ya shi mutum ne mai jiki sosai don haka in za a yi ruku'u shi a takure yake in za a yi sujada a takure yake in zama ne ma a takure yake saboda Allah ya yi shi da jiki don haka ba zai iya bin sallah a cikin abin nan tare da mutane a yanda normal mutane suke ba haka ne fa sana alin nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman sai wannan mutumi din sai wani lokaci ya taba gayyatar annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga wata karamar walima haka yasa ga abinci dan annabi sallallahu alaihi wasallam fada ila manzilihi yace annabi sallallahu alaihi wasallam gayyarsa gida yazo ci gidansa entertainment dinsa aka ci abinci wa basara lahu asiran yazo yasa aka kawo katuwar bujukura aka shimfida wa madaha tarfal hasir ya kawo ruwa ɗan yayyafa yayyafa yayyafa yayyafa saboda mafin ɗinta a komi da komi da haka fasalla alaihi rakatain annabi sallallahu alaihi wasallam sai salla raka'o'i guda biyu akan wannan doji kura da aka shimfiɗa kenan kaman ya so ya irin na wannan wane ne kuka karanta kwanakin baya malik ne malik bin huwairat ne ko wane ne wanda ya gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sallah a gidansa dan ya dauki gurin ya zama masallaci kun tuno wannan to shi ma haka yi to haka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo sai sallah raka'a biyu a wannan gurin kenan yanzu ya samu gurin da zai rika yin sallah ko yau in wasu mutane za su bi shi sallah a gurin za a yi sallar gwargwadon convenience dinsa saboda jiki da Allah madaukakin sarki ya bashi ruku'u na tare da mutane yana takura shi sujada tare da suna zama ma yana takura shi to yanzu kamar ya yi wannan dabarar ne nan gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ne farin sallah a gurin ya dauke shi zama musalla wanda zai rike sallah wallahu ta'ala ala fa qala rajulun min min ali jarut sai wani mutum a cikin kabilar jarut sai ya ce ma anas dan malik akana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli duha shin annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallar wala'a kuwa saboda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo lokacin hantsi ne da haka kamar lokacin walaha ne kenan yanzu zamu iya kafa hujja da wannan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zo walaha ya sallata ko kuma wata special sallah ne daban qala sai anas yake cewa ni dai ma ra'aytuhu sallaha illa yawma idhin ban taba gani yayi sallan walaha ba sai dai a ranar sai dai a wannan ne naga yayi to saboda haka kenan in yana yi makaga na farko bai inkarin yana yi ba ko amma dai shi bai taba gani ba amma dai yau ya gani saboda haka sallan alha take da abin da yawa daga cikin sahabbai ba su ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ba amma ummi hani fa ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya a gidan da ko wajen raka takwas ma yawwa aisha ma lokacin ce ita bata gani yau amma ummi hani ta tabbatar da wannan sannan wannan riwayan me ya yi madauke ta sallar ha za ta iya tabbatar da shi kuma madauke ta special case ne still hadisin umar hani yana tabbatar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallan wala wallahu ta'ala ala to zamu dakata nan insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya gane da mu